الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى اهل بيته واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمه الله muna gode Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai albarka na fadlul islam na babban malami a shekh al'ima muhammad bin abdulwahab rahimahullah ta'ala wanda muke gabatar da shi dukkanin sati a wannan masallaci na al-muhajirun muna cikin babi da yake magana kan falalar musulunci ne dama littafin sunansa fadlul islam to babu da muke ciki shine babi na farko kuma babi da yake magana kan falalar musulunci wannan kuma shine darasi na biyu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata mu ya sa mana albarka a ciki ya fahimtar da mu abin da yake ciki ya amfana da rushe darasin da ya gabata mun ji yadda ma ya kawo ayoyi wanda suke magana a kan falalar musulunci da muka ɗan haƙi abin da ya gabata musamman aya ta ƙarshe wacce ma ya kawo faɗin Allah ta'ala ya yi walladina amuru ta Allah wa aminu bi rasulihi yutikum kiflaini wa rahmatihi wa yad'alakum نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم malam da ya kawo wannan aya kamar da bayani gabata cewa faɗin Allah ta'ala ya yi wallafi a amuru ba ana kira zuwa ga kashe shi mummune musulmi ba ana kira da wato ahalin kitab su wani nufi da Allah ne na amuru a wannan aya domin الله تبارك وتعالى وسيتي يا الذين امنوا سيتي اتقوا الله وامنوا برسوله domin su mummune ba sa an fa sunan mummune sai sun yi imani da manzo amma sai Allah ta'ala Allah ya ce ya kuma suka yi imani ku ji tsoron Allah ku yi imani da manzansa ya bada ke ba ana nufin mummunan musulmai ba ana nufin mummunai na cikin ahalin ita wato cikin nasara wanda abin da ke gwada kula na musulunci a ciki Allah ta bara ka wata ala ce idan kuka yi imani kuka zama musulmai kenan yirki ku kifilai ne yau sai ba ku rabon yi biyu na rabansa sai ba ku rabo guda biyu na daga rahama ta sa su fara ta kuma ya sanya muku haske da za ku rika tafiya da shi kuma ya gafa ka muku dukkan dan da za mu kashe yau malam yace wa fi sahihi ina fata an gani ma'anar wata aya da an saba gani na shi yadda dina amanu ana nufin mu'minai masu imani musulmai ba ma wannan aya da yadda dina amanu ana nufin ahlul kitab wa fi sahihi عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أهليا فقال من يعمل لي من غدوتي من غدوتي إلى نصف النهار على كرامي wani hadis ma da yake wa fisir ya zo cikin ingantaccen hadisi wanda aka samu an yi ulama daga abdullahi umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle malikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalukun wa matsalu ahlul kitab wa tambacin ku musulmai da kuma misalin su ahlul kitab ahlul kitabai wa tambacin ku da wa tambacin yahudawa da nasara su ne ahlul kitabai wa abuta littafin da yanzu ma'ana yahudu da nasara dan sallallahu alaihi wasallam ce kamar tani rajuli kamar kwatankwacin mutum ne wanda yake istadara a jiran ya ɗauki hayar ɗan aiki ya ɗauki kwalaban ɗan kwalago faƙala sai ya ce da wannan ɗan gwada-gwadon kowane wanda ya ɗauka hayar sai ya ce man ya amalli min gudubatin min gudubati ila bismin nahar ya ce wane ne zai mun aiki man ya amalli wane ne zai mun aiki min gudubatin daga farkon yi farkon safiya alhudu shi ne sassa ila nisbin na ha zuwa ga rabin yini rabin yini ala kira'in a bisa bashi kira'i daya na lada fa'amalat fa'amalat yahudu sai kura suka yi aiki a bisa ittifaqiya za ba su kira da tun makara sa'an sai ya ce mai yi amali ministan na ha wane da kuma zai mun aiki daga rabin gini din nan ila salat na afiri zuwa sallar da afir shi ma ala kira'in a bisa don ba shi kira'i daya shi ne kudin da yake sa malin ce fa'ailatin nasara sai nasara suka yi wannan aiki cewa za a ba su iraki daya daga rabin yini zuwa sallar nasa sun makala sa'an nan wannan mutum sai sake cewa man ya'amal min salat na asiri wane ne kuma zai aiki daga sallar na asar ila an tafi da shamsu zuwa rana ta faɗi a latin amma shi zan ba shi kiraɗin biyu ninki na wannan canjin sai ɗan sallallahu alaihi wasallam ce ba an tuntum to ku ne su waɗanda suka kama aikin daga sallar asar zuwa faɗuwar rana amma a bisa za a ba su kiraɗi biyu ku ne waɗannan فغلبت اليهود والنصارى sai yahudawa da nasarawa suka yi fushi don sai ba shi wa kanu sai suka ce malana an tara amalan wa aqalla ajra me yasa mu muka fi yawan aiki kuma ladan mai zama makara qala sai ya ce hal naqastukum min haqqikum shay'an shin na tauye muku wani abu daga cikin haƙƙin ƙalu sai suka ce na suka ce a baka tauye mana kowa tun da dama ga azumin da aka yi cewa a kira ne ne suka yi a ga kan mutum mutum aiki ko yadda aka jira ka za daga baya ko shi da dama ya ce mai kara da ce ko na wasu kara dama da yi a kaza za ka yi mai zama shine sai ce hal na asbakun min haqqikum shay'an shin na tauye muku wani abu daga cikin haƙƙinku qalu la suka ce a qala sai ya ce zalika fadli utihi man sha wancan da kuka yi fushi dan na ba su kira ni biyu daga sallar da aka zuwa faɗuwar rana zalika ko wancan ɗin fadli falala ta ce utihi man sha ina ba da ita ga wanda ta wani hadisi ne ingantacce wanda aka samu daga ibn umar abin da hadisi yake nufi don sallallahu alaihi wasallam yace matsala kuma wa sallallahu alaihi kitabai wa tabbacin kun musulmai da wa tabbacin ma'abuta kitabun nan da yahudu da nasara kama kan rajulun ista'ada wa akiran kamar mutum ne ya dauki dan aiki ista'ada ya dauki hayar akiran dan aiki ya dauki hayar mai aiki ko kwaya ba mai kwarar ba kada sai ya ce mani amali wanda mun aiki kana min gudubatin ila nisbin ha daga farkon safiya zuwa garmin yi ala kiratin a bisa ƙa'idar na ba shi kira ina cewa kira ba lallai yana nufin kira ne irin na sallar gawa lafafin kira ne ana nufin wato wani adadi wanda ke ainihi wanda shi mai aiki da aka ɗauka an gaya masa da wanda zai sha ruwan tsakanin mai aiki kaza da mai bada aiki kaza da na kuɗi kaza da na kuɗi kaza amma dai kalmar kiratin ba an kawo ta an mutum da bane ko ba ne kamar da aka saba na fata da bambancin wani da kuma irin na sallar gawa ko na da gawa amma dai kiratin ana kuma wani haƙƙi don ba su kiratin ɗaya misali a ce waye zai mun aiki daga farkon yini zuwa tsakiyar rana na ba shi dubu daya zai zanto wani dubu ɗaya ce mai kira da daya idan kuma dutsen kudin ne aka saka waye zai yi ba shi kuɗi da ya kai girman dutsen kudin to shi zai kira da kuma a dare dole amma dai a wannan hadisi ba na cikin kawai ba ne kamar yadda mutane suke gani kaga daga farkon yini zuwa rabin yi rabin yini ne za a samu awanni biyar fa'an ya ne yanzu su yi kudu su yi wannan idan ba fara samun sai ya ce man ya amalli min nisbin na ha wayar zai mun aiki daga rabin yini da salat da asiri a na kirahin zuwa sallar da asar a bisa ta bashi kira ga daya tun ma kada fa'an ya nasara sai nasara su yi wannan aiki su ne wa kiristoci ko ثم قال سألنا سيدي من يعمل من صلاة العصر والدي في أيدي فسد العصر إلى أن تغيب الشمس زورا فاني على كراتين الاستعباس كراتين بيو كان نيكي متنبيو النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم هم سوني ko ɗin su ne su mana su ne su waɗanda suka yi ƙarshen aiki yanzu ku lissafa yini da yaushe ke fara ko yaushe ke kare yini yana farawa daga yau fitowa da kudu yau a kudu ne biyu fitowa da kudu ne biyu a tsoron sa ina kudu ne kushe biyu ne akwai na farko wanda shi ba shi ne na nuna gari waye ko a sallar asuba na biyu ne ake yin sallar asuba wanda Allah ta'ala ya shi haka ya tabayyana lakum al-khayr al-abyad min al-khayr al-aswad min al-fajr kuma atimmu siyam al-layl na tafiya na biyu daga fitowa alfijir shi ne farkon yin yiwu to yaushe ne karshen yin faɗo ba yanzu misali sai alfijir ya fito kan biyar misali faɗuwar rana misali ka ce shi da dare ni ko wani abu mace na daga wani awa na jini awa kuma sha wani wani sha uku dare na uku dare to hadisin ya ce wane ne zai wani aiki min hudubatin ila nisfin nahar daga safiya zuwa rabin yini kenan rabin yini zai dauka awa na awa shida awa minti arba'in da minti arba'in to awa shida da minti arba'in kakon sa da ƙungiyar ne a wace shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ta wajen sha biyu da muke arba'in shi ne an zuwa rabin zai fara da zuwa alfajir kenan zuwa sha biyu da muke arba'in a bisa kirari ɗaya suwa suke wannan aikin yahudawa sai za ki cewa waye zai mun aiki man ya amal da min nisfi nahar ila salat al-asr ala kiran waye zai daga wannan sha biyu da yake ko sha biyu da abin da misali rabin yini zuwa salat al-asr wanda za su ma'amara a ce karfe biyu uku hudu awa uku da minti kamar ashirin tun da shi akwai ashirin awa kamar awa uku da minti ashirin to suwa suka yi aiki a wannan nasara awa uku da kamar minti ashirin su kuma na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai mai bada aiki sai yace to waye dai mun aiki daga sallar asar kuma zuwa fatar rana kadan ka dauka da kallon rudin nan kace biyar shida da rabi ne awa biyu da rabi na kace shi kuma ala kiratai kiratai kiratai biyu ga shi ninki ga shi kuma nasu bai kai da wadancan yawa bai kai na sarawa ba da tunanin ku na wata gari duk da cewa wannan ɗaya daga cikin lissafin malamai cewa daga fito a fito ne akwai wanda suke kan cewa farkon yini daga fitowar rana ne farkon yini daga fitowar rana ne amma an kalli lissafin azumi cewa yini ake azamta ana azamta sa ne daga fitowar azumi shi sa yawa da cikin malamai suka tafi cewa farkon yini daga fitowar alfijir ne ba fitowar rana ba duba da ne ana yin azumin yini guda a fara shi daga fitowar alfijir zuwa farkon rana wasu kuma suka ce a inda yini aka ce kawai yayin da rana ta fito ne za a yi misali ranar da lokacin da rana ta fito ne ma misali to za ka ga adadin ne na lissafin ya guda wani ya rabu daga wajen awa shida da ya dawo awa biyar amma dai na musulmai yana nan a yadda yake awa biyu misali da wani a wannan rana to ba kawai ana nufin karkasuwar wannan awannin da cikin yini ba ana nufin su musulmai aikinsu ɗan kaɗan lada mai yawa ana kun aiki kaɗan kuma lada mai yawa ga shi a lissafin da annabi sallallahu alaihi wasallam misali awa biyu ne da wani abu amma kuma ladan su ninkin na wadancan su kuma wadancan lokacin su ninkin na musulmai da duka wannan falala ce ta Allah ta baraka wa ta'ala shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a nan yake cewa u'idu khamsan لم يحدثونا نبيا قبل واحد قبل أما أبواب لا يرى أنه هو النبي كأبوني daga ciki ke cewa an sa ƙasa ta zanto a barzarki ko masallaci ga wannan al'umma daga cikin fallar haka kenan yahudawa da nasarawa ba zai yiwu a lokacin su kaga lokacin su wanda ya kuma annabi musa cikin yahudawa shine an shi musulmi wanda ya shari'a wanda ya imani annabi isa shine annabin musulmi daga cikin kiristoci a lokacin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka ba shi kasa ta zanto a barbarki sai shi musulmi in ba ruwa zai ce mama yayi sallah haka in ba shi lafiya ko da akwai ruwa zai ce mama yayi sallah haka kuma in sa ruwa ba sai ya sake ba rashin ruwa ya saka ya yi mama ya yi sallah kuma ya samu ruwa daga baya ba sai ya sake ba ya sake sallah duka wani daga cikin mai sauki na wannan al'umma mutum ya yi tsari yana bukatar abin tsarki ga ƙasa ko yi ko dutse ya yi tsarki in ya samu ruwa in ya gana ma ya sake in ya gana ma ya gana haka ya sallar dole ya yi sai da nan suna ce an sanya ƙasa ta zarto a wani tsarki da wannan al'umma in sallar ta kama mutum ya yi sallar a ƙasa duka na da amma su ko za ka ga su kuma lokacin ba dama mutum ya yi abu wasu malamai da cikin ma'amuta kayan suke cewa su nasara kiristoci a lokacin ma ba da masu yi ibada sai a iya da aka kewaye ibada shi sa da na mariam alaihi salam mahaifiyar annabi isa allah tare da ya kai da cewa ko da yaushe annabi zakariya kullum a dakhala alaiha zakariya ne wa wajen indaha rizqaha ko da yaushe ya shiga gurin ka ya shiga mihrab mihrab din shine ne gurin ibada mana sai da kiwaye in za ta ga bauta Allah tabaraka wa ta'ala sai cewa wannan ya bada ba za ta ba dama ta yi a ko'ina sai a iya wannan gurin za ka ga kiristoci ba da mutum ce ya sabta sun gidan ta sai ya fita amma musulmi ba in ta kama za ka yi sallah da ta wannan Allah masu ya ce ku ɗauki adadi daga cikin sallolin ku rike ya ajiya ma'ana sallar nan kan ku rike ya ajiya kar ku sanya gidajen ku sauto kamar makarata ku rike yin sallolin nafila a gida abin da ya fi na nafila shi ne yin ta a gida abin da ya fi na farza kuma shi ne mai yi a musulunci mutum ya yi rakata da tuwatar a gida kafin ya zama masallaci idan ya zama masallaci ba ta da sallah ba kuma ya yi ta masjid sannan ya zauna idan kuma ya riga ya yi yana zuwa za a kasar shi ke ya riga ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallolin na duniya in aka yi sallar juma'a sai ya koma gida ya shiga irin fasa da take cikin gida sai ya yi sallolin na fila ciki in aka kira asuba sai ya yi sallah raka'a biyu idan alfijir ya mutu idan ibnu ummu mutum ya dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana masu kiran sallah mutum biyu ne dai makaho da yana biyu idan shi mila shi ne mai gani ne zai kira sallah ta farko ke ta biyu kuma shi ne farko shi zai kira asala ta biyu kuma shi a ibn amur mutum wanda ke makamu ne shi ne mai kira sallah ta biyu to in aka zo aka kira wanda yake zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutane sun karba mutuwa da sallah sai maza da raka'a idan yi raka'a biyu imamu da kan cewa sai ya kwanta ya shimfiɗa a kan hannunsa da dama shi ne malamai suke fara da cikin suna mutum ya yi rakata da fajiri sai ya shimfiɗa a hannunsa da dama sai ma muhammad duka wannan da su sai su yi rakata da fajiri kafin lokacin shiga sallah sai mutum ya ɗanki shimfiɗa a ɓangaren sa na dama haka ba ya kwanta gaba ɗaya ba kafin ya tashi kuma zai kuma sallah saboda kun wancan hadisi na nan sun daga wannan duk yana da falalar wannan al'umma mutum ya tsalla na ta ko ya ko bari na ta kama mutum ya yi ya ba ce mutum ba sai dai ne a ce bai yi daidai ba ya za a yi na fila a gida ya kuma masallaci wanda in dai ba na da uzuri ba amma in yana da uzuri sai na farila a gida a tai rashin lafiya ba zai iya zuwa ba ko wani dalili sai a gida kaga tai to yahudu da nasara sai suka yi fushi suka yi kwace da sai Allah ta'ala ya ce zaliku a misalin shi ne Allah ta'ala ya ce wannan falala ta ce ce ba da ga wannan su to kamar shi ma mai daukar dan aikin ne tun da dai kai ga yadda kuɗi ne ta an biya ka bai kamata ka fi zafi dan an biya wani yankin da haka kuma aikin sa kana ba shi gina ma ya ba shi malam ya ce wa fihi aiban a cikin shi sahihul bukhari din ne har yau عن ابي هريره رضي الله عنه انا قلت لك ابي هريره ان قال مثلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتولى صلى الله عليه واله وسلم يسوع أغض الله عن الجمعة من كان قبلنا أغض الله عن الجمعة من كان قبلنا الله تبارك وتعالى يا قتل دوان لسكتوا كافم دندنة الجمعة وسيد كافر الجمعة أمزين wato babbar rana ba ko a matsayin ranar idin sati sati musu ba zo ne mai Allah ta ya wata bisa ba fakanar yahudi yau mu juma'a yau mu sabat sai ya zanto ga su yahudawa ranar asabar ita ce kamar juma'a su mana ita ce ranar idin sati sati musu su yahudawa asabar wani nasara yau mu ahad su kuma nasara wato kiristoci kenan nasu yaushe ne ranar lahadi fata amma bina sai allah ta'ala ya zo da ya kawo mu fahadana ne yau da juma sai ya shiryar da mu ya nusar da mu zuwa ga yinin juma wa kazalika kun taba'u lana da mulkiya nan sallallahu alaihi wasallam kamar haka su din taba'u lana da mulkiya su masu kunmu ne a baya ranar alkiyama nahnu al-akharuna min ahli dunya mu ne na ƙarshe daga cikin mutanen duniya daga cikin al'ummomin duniya mu ne na ƙarshe wannan al'umma ita ce mai ta ƙarshe daga ita babu wata al'umma da za a turo wani annabi a ce al'umma annabi wa babu daga wannan al'umma babu wani annabi da za a ce al'umma annabi wa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa kadhalika hum tabu'una wadanda su masu bi wato bi ne gare mu za su biyo bayan amma ne ya mulki yawa na abiyama na hamdu a karuna min ahalin duniya mu ne na karshe daga cikin al'ummomin duniya wal awwaluna yawmul qiyama amma kuma mu ne na farko a yinin alqiyama kaga wani yana gudu ne falalar musulmai daga cikin falalar da wani hadisi ke badawa فضل الله عن الجمعة من كان قبله فكان اليهود يوم السبت Allah ta'ala ya fatar wanda suka zo kafin daga zaben juma'a ko su ɗoru a kan juma'a sai ya zanto su ya gudawa suka zaɓi rana asabar saboda su abin da suke cewa shine Allah ta baraka wa ta'ala ya gama halittar kowa da komai daga ran juma'a da ya fara so daga zuwa asabar an gama so daga lokacin sai zama shine ranar zagayowar sace zai ranar hutu na an gama halittar sabai da kasar da komai a cikin wannan sauran kwanaki shi so mu su raya wata su marasa suna ganin cewa rana ne aka fara halitta saboda aka yi satin ya biyo wanda aka yi halitta saboda aka sai da biyu kusan Allah ba ta ce fada Allah bi ya sai Allah ta'ala ya zo da mu ma'ana ya kawo mu wannan al'umma ba ka dana ne yau da juma'a sai ya shirya da mu ya nusar da mu ga yin juma'a yin juma'a yini mai fadalar gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita yin salati ranar juma'a daren juma'a da kuma yin juma'a kamar yau a ce yau ina alhamis ne muna daren ruwa a kenan to yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni shine yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan an ce salati ga annabi kuma mafi tsada mafi cancanta daga cikin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shine salatin ibrahim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد روايه مسلم يروته في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لما تيجي اللهم صل وسلم على رسولك محمد معلومه تشيما وانا يعني صلاه النبي Allah ta'ala zai ba shi lada amma ba kamar salatul ibrahimiyya sabbin suka suka ce ya rasulullah mun san yadda na bar maka sallama in mun zo sai mu ce assalamu alaikum ya rasulullah mun san ka kula mana da ake sallama to ya za mu rika maka salati kuma ya ake yin salati sai manzo Allah ya ce ba qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad har zuwa ƙarshen salati idan mutum aka ambaci suna nan sallallahu alaihi wasallam ce sallallahu alaihi wasallam wannan ma malamai suka ce Allah ta'ala zai bai mutum na dan yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sallallahu alaihi wasallam shi ma salati alaihi salatu wassalam suka ce shi ma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai amma dai duka ba a yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga abin da ya zo daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba su wani da aka kaɗu sai zaɓar masa abin da zai sau daga yin juma'a daga cikin falalarsa shi ne manzana shi akwai wani lokaci duk wanda ya rufe allah wata bukata sai allah ta ya ba shi amma manzana ya tafi daidai wanda lokaci ba ne malamai wasu suka ce daga fitowar alfitar ne zuwa fitowar rana wasu suka ce sau da lokaci ne mai tsada wasu suka ce a'a daga sallar juma'a zuwa sallar nasa wasu suka ce mafiya yawanci suka ce awa ɗayan ƙarshen ranar faɗi wannan shi yawanci sun faɗi wani daga wannan lokacin daga wannan awa sai ka faɗi rana suka ce wannan ita ce lokacin da idan mutum ya addu'a Allah ta ala zai faɗa san fata muka fara wani wani ta daga cikin balaran mu'a ko daga cikin bambancin da da saurara a kushe a nan suna suna ce kusa fara da kaya da su kayi idan mutum yana da dama kana da farar riga kana da farar jallabiya ko kuma kana da wankakiya in dai da dama ne to ka sa fariya ka sa wata kalar da rayuwa amma an sa wata kalar nan ba za a ce kayi wani zunubi ba a amma dai wanda ya sa fara kuma ya fi yawan tsanin kanan sallallahu alaihi wasallam ga halartar sallar juma'a da manzon sallallahu alaihi duk wanda yake a lokacin farko faka annama qarra babana za a ba shi lada iya zuwan kawai kamar yayi sadaka da rakumi wanda ya zo a lokaci na biyu za a ba shi lada kamar yayi sadaka da sa wanda ya zo a na uku kamar yayi sadaka da rago wanda ya zo a na hudu kamar yayi sadaka da kaza wanda ya zo a lokacin na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya sadaka da kwai wanda kuma ya zo lokacin an fara kutuwa to shi baya cikin wannan ladan gaba daya sai dai kawai ladan sallar juma'a idan bai yi magana lokacin da ake kutuwa ba shi in yi magana lokacin da ake kutuwa za a bashi ladan sallar azhar ne ba za a bashi ladan sallar juma'a amma wancan balagar gaba daya ga wanda ya zo ne kafin limami ya fara kutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa dama mala'iku ne a kan abin da kamar da hadisi ne cikin mala'iku ne a kofar da ke zuwa sallar juma'a daga mutum ya shigo in ya zo a lokacin farko ce wani wani ya shigo za a rubuta masa ladan ya yi kira da garaba in ya zo a lokaci na biyu saniya idan aka gama sai su nade idan limami ya hawa mumbari kai sai su nade takardun man Allah ya ce za ku je ke sami'un da dukiyawa za su je su ma su raka sauraron kutuba shi sa sauraron kutuba juma'a da juma'a sha mala'iku ma nade takardar da suke rubuta lada sunayen wanda suka gaba masallacin suke su ma su raka sauraron kutuba juma'a yana daga cikin falalar juma'a yana daga cikin falalar juma'a shine ranar Allah ta baraka wa ta'ala yana da can gaba ne haka hadisi cikin sahih bukhari a farko farko littafin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya halicci annabi Adam ranar Juma'a wa kana ko wa kullu kusituna zira'an kuma sai tsawon zira'i sittin annabi Adam alaihi salam Allah ya ce sai ta sai zira'i sittin da wanda wuya mun zuwa ko ce daga wuya mun kenan ko wuya wuya hannu zuwa ƙarshen yana so sittin wanda shi ne tsayin annaba a yana wasu kaga yana tsayin kofi kaga na ba da kofi da wasu kuma su ne kaga kofi to zama are da yi rati ya da kusan kwalwa wanda na ce duk wanda zai shiga aljanna sai an kara masa tsayin ya dawo da tsayin annaba a yana musamman sai a ce shiga aljanna wanda da dogo haka duk da dakar mutum kowa da ne in dai aiki da Allah zai masa rahama shiga aljanna to zai da dogo sai shiga aljanna to ranar juma'a Allah ya ci annaba ne ranar ya ya kuma sanya tsayin sa haka ranar juma'a ya sashi cikin aljanna ranar juma'a ta fitar da shi ranar juma'a kuma za ka tashi da kiyama shi sa nan sun za ka cewa idan juma'a ta yi duk dabbobi an kai musu a kashe da kwari da tsuntsaye kowa an kai musu a kashe daga zarar a fito da kuma ranar juma'a yana kuma koyo za ka tashi da kiyama amma wanda ɗan adam shi ne kawai zai so da wadatarsa wani ba zai wani gaggarin wani kuma sai ranar juma'a kuma ranar juma'a za ka shafi ne saboda su suna ce ka karɓe wuce kifi saboda haka an gane ta nan da wasu lokaci kuma karɓe ta nan abin da muke da Allah ta ala musa musa ne a cikin rana wanda kuma ne musu da Allah ta ala ta musa wanda ta ala musa ya ala ta ala sallah
dangane da hadisi na biyu na abu hurairu gabar da yake cewa na hannu a karina duk duniya wani awalina fil asira na awalina fil akira malam na shiga aljanna ne ko kuma na hisabi ne na wadanda cikin abin da ya fara su ne da shi na ya tambaya kan hadisi ne da waka da alƙura kan wannan salwa ta cewa mu ne na ƙarshe a mutanen duniya ko mu ne farko a duniya yake tambaya da cewa a shiga aljanna ne kuma da ke shiga aljanna a shiga aljanna da kuma a misali farko da za a fara misali wannan al'umma wannan al'umma ita ta fara shiga aljanna kafin farkon al'ummomi الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا لا تعالى إلى آخر شهر القيامة كما يأتي بشر الناس سواء الأم في أنا لا يدري شيء annabu ya yi tsaron ya yi tsaron su a mai kawo wani a kara nasara ce annabi isa ya zo ce bai zo ba a kara yahuda ce annabi musa zo ce bai kawo komai ba sai aka bai wannan abu ba sai a ce a sai annabawa su ce sai ana ta aka bai annabawa ya san sun isa amma sai ce ku kun isa ko ko ku isa ba sai su ce mun isa sai ana ta ce to su wane ne shi da mu sai su ce muhammadu ummatu shi ne na muhammadu al'ummar sai Allah ta ya bai al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mu ke wannan al'umma sai sai wannan al'umma mu tabbatar da cewa kowane annabi ya isa annabi musa ya isa annabi isa ya isa annabi hudu ya isa annabi nuhu ya kowa ya isa sai wasu al'ummomin su ce ya za su ji shaida a kan alhali su ba su nan lokacin da aka halice ma su amma halice su wata kuma su ce haka shara da na ya ce wa wannan al'umma yaya za ku sun ya za ku ba da shaida a kansu alhali ku lokacin ma da suke duniya ku ma zuwa shekaru dubbai tukunan ya ubangiji ka sauka da alƙur'ani ka bisa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin alƙur'ani ka ba mu labarin cewar manzanni sun isa sau da kamar yi imani da wannan kuma magana ta gaskiya ce tun da ce sun isa sun isa sai Allah ta ala ce lalle sun isa sau da haka za a kafa wa wadancan hujja da sai da wannan al'umma za ta bayar sai a yi wannan al'umma sami su fara shiga abin sannan kuma sai a dawo kusa da mu shi ne ma'ana wato muni na shi a duniya kuma muni na na farko a kuma muni muka zo kasan a duniyance gaba da baya yana da wahalar gane abin da ke shi ne za ce waɗanda suka gabata wannan suke mafi yanku baya suke na na su ne a gaba su ne a baya su ne a gaba su yanzu baya miki ne muna baya ke su ne suka wuce su ne na farko su ne na baya ko su ne na baya ne na gaba su ne na baya na gaba lokaci na gaba muna baya ne muna baya kuma kace su ne na gaba na baya wannan so gaban mu nan ko bayan mu ce mu ne na baya
gaban mu ya Allah ka kawo mu cikin yin musulmi Allah ka zo ka samu lafiya ka kara ga nan albarka da zaman lafiya Allah ka samu kitawa kace Allah ka albarkace mu ka